بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 18 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasaf na biyar cikin jirgin kasusuwa da muke musu take da Arabiya inda muke karatu na ilmomin larabci daga ajinmu na fasli sheik albani da usul daga makarantar daru hadis salafiya makarantar mal albani zaria allah ubangiji ya gafarta masa kafin mu shiga muna na so sanar mana da cewa akwai mahaifiyar su malam nura sahabi malam nura da nan bata da lafiya kuma tana makwabci a asibitin shika wajen fiye da mako guda da ya wuce allah ubangiji ya bata lafiya allah ya sa kafara kuma yan uwa yana da kyau a samu lokaci wanda yake da hali ya ji aji a duba ta ko a ita sani da su an sallamo ta yaushe to an sallamo ta insha Allah Allah ya kara mata lafiya to a littafi na farko kamar yadda muke abin nan shine muke dauka shine at-turfa fi an-nahwi wal lafar al-hafiz ibn abd al-hadi rahmatullahi alayhi zamu tashi inda malai yake cewa الرابع محتل مقصور وهو ما آخره ألف لازمة كالعصا وهو معرب تقديرا في الأحوال كلها yana cike da bayani akan wato nau'o'in kalmomi ko sunaye waɗanda ake musu li'irabi ta hanyar al'irab na al-mu'raba na biyar na hudunsu shine ismun mu'tal wato suna wanda yake mai illa ta hanyar maqsurun ta yadda zai zama an dace karshen sa abin da kin da al-maqsur shine wanda aka tsare karshen sa a larabci al-maqsur asluhu mahbus kamar da Allah yake cewa hurun maqsuratun fil khiyam ay mahbusatun fil khiyam irin su hawa huda duniya da makamantansu wannan lalace musu al-maqsud mala yake cewa wa huwa ma akhiru alifun lazim shine abin da yake da alu wata ke kullun tana nan tutur a ƙarshen sa lazima wata ke ta tajiman da'ima permanent kal asa kaman lafazin al-asa ana irbuta wasu lafuzan daga cikin maqsud suna zuwa da alif din wasu kuma ana rubuta su da ya'u take marasa dugu wanda ake furta ta da sauti na ita ma wato alif huwa mu'rab kuma mu'rabi ne takdiran ana kaddara mushi da irabi fil ahwali kulliha a dukkanin wurare guda uku na irabi wato raf'an wa nasban wa jarra da shi ya buga misali da al'asa na kuma ambaci kamar hawa hawa na san zuciya ko huda na shari'a ko ad-duniya duka waɗannan maqsurat malamai suna raba maqsuri zuwa gida biyu akwai maqsuri wanda yake munsarif ko kuma wanda yake ghairu munsarif al-munsarif shine ma yadkhuluhu at-tanwin akwai maqsuri wanda tanwini ke shiga karshen sa wajen nasaba kaman kaman mene kaman ruhan da asan wanda ya kawo ana ana sa musu talwini don kuma wanda talwini baya shige shi kwata-kwata wannan gairu musarif ne kaman hubla kaman arqa kaman bushra da ire-iren su kaman sakra waɗannan alif ne aka shi su amma kuma ba a iya cewa a sa musu talwini akan harafin da ke kafin ainihin wato wannan illa ne daga an zo da irabun su kamar da malai fara za a kaddara ne a wurare guda uku haza hadi asan ko ishtaraitu asan ko darabtuhu bil asa duka za a kaddara ne ce marfu'un wa alamatu raf'ihi al fatha damatul muqaddara mansub wa alamatu nasbi al-fatatul muqaddara haka majrur wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddara ko ina za a kaddara abinda za a yi mishi amfani da shi sai ma da yace al-khamisu na biyar الأسماء الستة وهي أبوك وأبوك وعمك وعنك وذوك وبوما وفوك وبومان وهي مؤربة بثلاثة أحرف الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا نحو هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك سيكم ودن سنعي ودن لك جمع الأسماء الستة الأسماء الستة المضافة wanda malamai suna da irabus da cewa shi ne wato waɗannan sunaye waɗanda ake musu da irabi su ma da harufa idan sun zo da wasu sharuɗa su suna da sharuɗa waɗanda sai in sun cika ake musu da irabi za mu abu sharuɗa kamar yadda ibn malik ke cewa warfa biwawi wansibin bil arfi wajrur biya min wajrur biya ma min al asma asif yace min zaka min zaka zu in suhbatin abana wadhammu wal famu haythu mim minhu bana sannan yace abu akun hamul kazaka wahanu wal qasr ko wat tafsir fi hadha al akhir afdal ko ahsan ko wan nafs fi hadha al akhir ahsan haka ne baitin أبو الأقم حمل كذاك وحم والنفس في هذا الأخير أحسن kaga cikin wannan baitukan malam dan maliku ya ambaci duka abin da suka shafi wannan kaida da yake cewa war warfa bil wawu wansiban bil alif zaka musu raf'a da wawu kai musu nasba da alif wajrub biya wajen jarra kuma da ya'u sai ya ce abinda na siffanta ma min al-asma asif waɗanda nake zan siffanta maka su wani wannan ɗaya daga cikin ra'ayoyi ne guda uku wajen la'irabun su a zahiri shi ne da ibn malik ya zaba wanda za a ce a musu raf'a a musu nasba a musu jarra da waɗannan harufan idan harufan su ne alamatul i'rab wannan shine ra'ayin ammatul basriyin da shi kanshi ibn malik da sibawai kuma da ke cikin alkitab kuma wani ra'ayi wanda yake ya ba wannan shahara shine cewa ana mushi alamatul i'rab ne bil alamatil muqaddara bil alamatil muqaddara wadanda ake da ce bil dammatil muqaddarati al waw wal fathatil muqaddarati al alif wal kasratil muqaddarati al waw da al yayi wannan shine ra'ayin ammatul kufiyyin wanda suke ganin cewa a fikal ne ya hana a ce abu ko aba aba ko aba'i wannan shi ra'ayinsu sai kuma su mubarit da mahiri da zattaj wanda suke ganin cewa lafazin da ke gabanin harfin da ke gabanin wannan harfin illar shi ne ke ɗaukar alamar da irabu ha aha aku akhi shi kuma abin da ke kan alif din ishbaki na na wasal su ne suke faɗin haka wallahu alam duk zaka malamai masu tawalatu sun yi magana akai to waɗannan sunayen da ya ambata da yace min zaka daga cikin su akwai akwai zu akwai lafazin zu in subatin abana in ya nuna cewa ya zo da ma'anar sahibu ذو مال بمعنى صاحب مال ذو علم بمعنى صاحب علم ذو دين بمعنى صاحب دين in yazo da ma'anar ɗaya daga cikin waɗannan to zai ɗauki wannan abin da amma yazo da ma'anar ishara ko da ma'ana na mausuliya wannan mabni ne ba mu'rabi bane ba a itibarin shi sai yazo da ma'anar sahib yace da kuma wal fam haythul mimu minhu ba da kuma idan an cire malafarin fam an cire mishi abin nan nemo sharɗin ke wato a ce kamar yadda ake faɗa a isi la khalum famis sa'i kaga nan da nemo ko to in aka cire aka sa wawo a ce suka an cire nemo shine haisul nemo min hubala an cire mimun an sa wawar an ce fuka ko faka ko fika wanda yake da ma'anar baki kenan waɗanda suka sharuɗa ne ya mace maka sharuɗa wanda suka shafi waɗannan a keɓanci su kuma ya mutum da suke da sharuɗa iri ɗaya abun akun hamu waɗannan guda uku an ce abu an ce hamu an ce aku duka suna ɗaukan wannan shikaliya sai ce kazaka wa hamu da kuma lafazin hamu amma shi wannan na ƙarshen abin da ya fi shahara a wurin larabci shine kar a saka wannan lafazin wannan su fiye da akhiri ahsan shi ba a so a ci mishi hannu kuma hannu shine kamar abin da da wasu muke ce ma abu abu ba ka so ka wani sunan abu sai ka ce mishi abu wani abu ko kuma a sunan da ake ake ake saye da shi akan al'aura ta kiyamaci duk suna faɗa haka a cikin arabiya to waɗannan su ne za ka ga kulasar abin da ibnu malik ya faɗa da haka za mu iya cewa su asma'u sita shine idan aka yi sharaɗin farko shi ne ya zama an yi idafarsu ila zairi ya'il mutakallim idan aka yi damar zuwa ga yawon mutakallim da duk wannan shirin ya lalace ma aka ce abi ahi hami duk waɗannan ƙarfin su lalace sai zama mugafin ne ila zairi ya'il mutakallim na ɗaya kenan sannan ya zama mukabbara banda siyar na tasgirinsa idan ya tasgiri shi ma nan ya faɗi kaga daga nan mu fahimci akwai ka'idar idafa dole sai an yi idafa tunda an ce an yi kullu mudafa wanda babu idafa yana zama mu'arabi kaman kaman inna lahu aban kaga inna lahu aban mu'arabi haka a walahu akhun aw ukhtun kaga akhun anan gashi mu'arabi ne da da tanwinin sa saboda ba mudafun bane sannan ya zama kuma wato mufrad ne sunan ba musanna ne ko jam'i ba aka kawo shi musanna ko jam'i nan ba wannan sharadi ya ainihin fadi to da kuma wannan sharadin da wadannan sharadin da ya ambata da suka shafi abin nan abin nan bai sunan su zu da fu hakan nan shi ma hamu yana da sharadi na shi da ya shafe shi kamar yadda suke faɗa sai ya zama bai yi kama da lafazin a abin nan ƙuru'u da ƙurki da kaɗa'i sai ya saba ma waɗanda sai zama kamanninsu ba su da ba ga an kace hamu ƙuru in ka ce hama a zai zama hamawa shi ne ya zama juri kamin hamawi ƙurwi in ka ce hamaka afon ka ce hama'u ya yi iri da haƙa'u don aka amfani da wannan lahajar to ɗan ma hukunci ya kari a kudarwa da suna amfani da lahaja irin wannan su ma suna mashi abin da suna yin shi ma'arabi ne su akwai wasu malamai cikin malaman nahawu ina jin ba na manta ba a tsawon farko akwai alfarra waɗanda su ba su yarda da jeranta hamu abin nan hannu a cikin waɗannan al'asma ɗin ba shi za ka ji mai mulha yana cewa kuma hannuka sadisul asma'i da shi wancan malamin abin nan almazini da farraku da wasu malamai cikin malaman kufa su suna cewa asma'ul khamsa suna cire hannu a cikinsu saboda iskaliyarsa daban da sauran amma dai magana mafi dacewa shine a lissafa har da hannu ɗin a ciki shi ne ma da yake cewa wali akuka wa abuka wa hamuka sunaye su ne abuka da hamuka a akuka ɗan uwanka abuka mahaifinka wa hamuka hamu shi ne wato siriki ko ɗan uwan mace ko mahaifinta ɗan uwan mata ko mahaifinta wa hamuka da kuma hannu abinka kenan wa fuka da bakinka wa zurmani wa hadhihi mu'rabatun ana musu da irabi ne bi salatati ahrufin da harufa guda uku alwawi raf'an asa musu wawu a wajen raf'a wa wal alifi nasban asa musu alif a wajen nasba wal ya jarra asa musu yau a wajen jarra na hawa kuma kace hada abuka wa ra'aytu abaka wa ra'aytu bi abi duka da suna ce abuka zai zama marfu'un wa alamatu rafihi al-dammatu muqaddara afwan al-waw kamar da shi fara abaka alamatu alamatu nasbihi al-alif wa bi abika alamatu jarrihi al-ya sai malai ce as-sadis na shida cikin waɗannan nau'o'i shine al-musanna lafazin musanna shine wato abin da ake ce ma biyu ko a larabci biyu ta bambanta da ɗaya ta kuma bambanta da uku shine suna cewa lafzun yadillu ala isnaini bi ziyadatin qabilatin litajrid ko salihatin litajrid lafazin da ke nuna cewa waɗannan abubuwan guda biyu ne ta hanyar wani ƙari wanda za a iya cire ƙarin in an cire ƙarin sai ma'anar biyun ta kanticu kamar da zaka ce zaidun kaga asalin shi zaidun wa zaidun sai ka ce zaidan haka in ka ce akhun wa akhun a ce akhwan haka baitun wa baitun baita haka rajulun wa rajulun rajula kaga an cire wannan ƙarin na alif da nun zai kuma rajul ɗinsa shine salimul litajrid ana iya cirewa kaga ba mutan lafazin shafaqu shafa biyu yake nufi shi amma ba ta hanyar ziyada haka shi kanshi lafazin isnani da isnatani wanda yake nufin biyu shi ma ba a iya cirewa ba za ka iya cira ƙarin ya koma isnu ba ba za ka iya daga abin mamaki shi biyu ba musalla ba shi kanshi lafazin biyu ba musalla ba sai dai a bashi a matsayin mulhaqun bil musalla shi sunan biyu din ba musalla ba ne ko kuma ya zama idan an cire zai zama sunayen mabambanta ne kamar yanzu an ce alkamarani al'umarani ashekhani azzaujani al'abawani da zarar ka cire da za ga sunayen mabambanta ne sai dai a ce abun wa ummun ko zaujin wa zauja ko bukhari wa muslim ko abubakar wa umar ko abin nan an ce alfiddani ko al-nakalani a ce zahabun wa fidda ko alkamarani a ce shamsun wa kamar da zarar an cire alamar tasniyar ba za su zama kuma suna guda ɗaya irin wancan da wannan shi ma mulhaqun ne bil musanna ba a ci mishi musanna shi za ka ji abin nan da ibn malik ke cewa wa takhluqu ya fi jami'i al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad alif ana ana ana sa wannan harufa ne shi ma a mai irabi a rafa da jarra da nasba bayan ainihin an sa alif wanda yake da fata zai da alif wanda ya fata take jin shi zai dani zamjani da sauransu da yake cewa bil alif fa bil alif fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudafan wasala bil alif irfa'il musanna da alif ake ma musanna raf'a wa kila sai baka misalin abin da ake ce ma mulhaqun bil musanna da kila da kilta da ire-iren su idza bi mudmarin mudafa amma idan an yi idafar su zuwa ga mudmar kilayhima wasala hada su da kuma aka musu idafa zuwa ga rahim kiltal jannatayn to ne ya zama mu'rab amma aka ce kiltaihima bi mudmarin kenan yace irin su ne kuma kazaka kilta wasnatani wasnani kaza kilta kazaka wasnani wasnatani wa kilta kazaka wasnani wasnatani kabnaini wabnataini yujarran haka su ma ake musu jarra haka ne ko وهو مرفوع بالالف شيء المثنى انا مشي رفعا بالالف كما يدي فلا وينصب بالجر وينصب يجر بالياء انا مشي نصب كما جر بالياء ونونه مكسوره نون شي كان ده كسره ني اما مفتوح ما قبلها هو الف دي كافن ita fataha sannan alif nahu hadha ar-rajulani ra'aytu ar-rajulayn wa marartu bir-rajulayn kaga arrajul da da da aka samu shi da ya zama marfu'i sai zama rajulani a inda zama mansubi sai zama rajulai ne haka ne zama majruri sai zama rajulai ana bambance nunu wannan nunun da ke cikin musanna da nunun din da ke cikin jam'i ana bambance ta da wasalata musamman a wajen muhallin jarra da nasba kaga yanzu misali in kace ar-rajulaini a zaka ga wasali kasali idan ko ya zama jam'i ne to zai zama za ka ga fataha ne a kai kamar almuslimuna almuslimina kaga almuslimina rubutun shi ɗaya ne da almuslimaini abinda ke bambance su kawai wannan wasu sula almuslimaini musanna almuslimina jam abinda ke bambance su kenan so da shi ma musanna yana daga cikin waɗanda ake musu al-i'rab bi taqdiri al بتقدير الحركات أو بتقدير العلامات sai na gaba ma da yake cewa jamar bakar sal lagbarin basha ko saboda wani gami da ce wani galibacin magarba ya canza sosai na ulumul balala ko لم تشهد ملك سوى ظهر المفكر المغربي محمد عابد الجاري في نشأة علم البلاغة وذكر أن المتعارف عليه تاريخيا أن الدراسات البيانية كانت لها الأسبقية في المؤلفات العلمية لن يقوم أه؟ كان من تعمل مسلمة كتنا هم بكتنا هم بكبا وأنا أجلي مكة ونمى قرأ maganar lahadi ne auki to ma faɗa lahadi kuma dai maganar da muka yi akan al'abadi da cewa abdullahi ɗan zubair na ce bi cikin al'abadi da kuskure na da gaskiya ina tashi da zai duba daga lalle ana kirga shi cikin abadi da an kirga su hudu ba a saka dama mun ce mun yi ittifaqi ba a saka ibn mas'udin ba dan karancin iliminsa ba sai don ya rasu da wuri su waɗancan saboda sun jima sun daɗe ana dogaro da iliminsu Allah ya saka ranta ne malam musan da ya mun tambihi a da kuma dan uwa daga baya shi ma ya mun kokala kai ba rike sunan shi na'am sai ya ce ba haka mufakkir maghribi Muhammad Abid al-Jabiri fi nash'ati ilmi al-balagha wannan malami mutumin maghrib yayi bincike game da tarihin kafuwar ilimin balaga ta arabiya wa zakara adal muta'arafa alaihi tarihiyan ya ambaci cewa abinda aka sani a tarihance annad dirasatil bayaniya kanat lahal asbaqiyya fil mu'allafat al ilmiyya wallati tahawwalat ma ba'd min thaqafati al mukhatabati wal riwaya ila thaqafati al kitabati wal ma'rifati wal fikr yace abinda aka aka aka yi recognizing aka yadda da shi shine a tarihanci cewa bincike game da ilmul bayan wato su tashbihi da isti'ara kenan ya kasance shine abin da aka fara yi a cikin littafin wannan ilmi wato in ka in ka in ka goma da sauran ma'ani da bade za ka ga cewa ilmul bayan shi aka fara tattaunawa akan shi a cikin littafai والتي تحولت ما بعد مثل كفر المخاطبة والرواية wanda littafin ko ilimin daga baya ya jirkice daga kasancewar shi ilimi ne da bincike akan wato abin da ya shafi a sakafa na magana da riwaya zuwa ga sakafa na rubuce-rubuce da tunani da fikir wato aka fi damuwa da amfani da balaga wajen gogewa a wajen magana da rubutu wajen rubutu da jeranta tunani fiye da dogara da ita wajen magana ta baka da ruwaito magana ولقد أكدت الدلائل التاريخية على أن هذه الأبحاث تم تشنيدها بشكل منظم في العلوم اللغوية والنحوية والكلام والفقه. yace kuma bincike na tarihi ya nuna cewa waɗannan ilmomi da ana cuccusa su ne a cikin ilmomin lugal arabiya da nahu da ilmin kalam da fiqh da can ba a ware musu tafai nasu masu zama kansu wa kana al-ihtimamu al-awwali li hadhihi al-ulum huwa tafsiru al-musalahatin wa nususin qur'aniyya kuma muhimmancin farko da aka ga za su bayar amfanin farko da aka dauka waɗannan ilimi za su yi shine su taimaka wajen su musalahatin tashbihi bala tashbihi isti'ara kaza kaza da sauransu ayi amfani da su ne a karan farko wajen a fahimtar da su shi da alqur'ani allati kana yajibu qari'u suhbatan wa qumudun ƙogmu fi famin waɗanda mai karatu na iya samun wahala da rashin fahimta su a karan farko sai amfani da wannan salo a fassara mai su sun mata kawar hada musu fi a tafsir sannan wannan salo ya bunƙasa a cikin ilimin tafsiri wa asibatin nususul qur'aniyatu khadi'atan lidirasatil bayaniya aka dosa tattauna bayani na ilimin ilimin bayan da sauransu a cikin nasoshin alkur'ani wajen tafsirin alkur'ani malaman tafsiri suna ƙoƙarin su yi amfani da waɗannan ilmomi wajen bayanin ma'ana ayoyi da za a fahimci su ila an raba ka ulama kalami hada manhaja al-lughawi al-jami bil manhaj al-kalami har daga baya kuma aka samu wasu malamai kamar malamai ilmul kalam suka shigar da salon ilmul bayan zuwa cikin nasu binciken wato abin da yake so nuna mana anan shine wannan malamin bincike wannan malami ya bincike cewa ya gano na farko a cikin ilmin nan guda uku na balaga wanne aka fara damuwa da shi shine ilmul bayan daga baya kuma ilmul ma'ani sannan ilmul badi a ƙarshe sannan akwai ilmomi da dama waɗanda suka gayyaci ilmin balaga suka kai cikin nasu harkar binciken don wani amfanin na ƙashin kansu baya ga malaman lugha wanda su ne uwa su ne makarbiya a kai malaman tafsiri sun gayyaci waɗannan ƙa'idoji daga musulahat don su yi nasu binciken a ciki haka nan malaman ilmul kalam masu magana akan tauhidi a bisa salon ilmul kalam da aka sani su ma suna amfani da musulahat na balaga a cikin ilmu zaka suna magana akan hakika da majaz kamar idan kana karanta tafsirai zaka ji ana magana akan kawai da suka shafi tashbihi kawai da suka shafi isti'ara da makamantansu duk wannan wato zumuntar da ke tsakanin ilmomi ne kowane mai ilimi yana iya gayyatar wani ilimin daban ya sa a cikin nashi in ya ga cewa wannan ilimin da suka gayyato zai musu hidima zai taimaka musu wajen ci gaba da nasu harkokin wannan ba wani abu ne sabon harkar ilimi sai ma da yake cewa al-muhadara tsaniya aqsamul balaga ilmul ma'ani wa ilmul bayan wa ilmul badi kashe-kashen ilimin balaga zuwa gida uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan ko kuma ilmul bade yuqassamu ilmul balaga al-arabiyya ila thalathati aqsamin ra'isatin hiya ilmul bayani wa ilmul ma'ani wa ilmul bade ana raba ilmin balaga zuwa gida uku zuwa wasu broad abin nan classes guda uku na farko akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani sannan akwai ilmul bade za ku ji ya ce ra'isa wannan larabci ne na zamani a zamanance wasu malamai suna ganin ba a cewa ra'isiya sai dai a ce ra'isa idan ana magana akan abu a ce mai muhimmanci ko dai ya ce al'aqsamur ra'isa kaga wani sai ya ce al'aqsamur ra'isiya kuma wasu waɗannan masu wannan magana suna ganin aka ce ra'isiya zai zama masdar ne sina'i daga ra'isi ko ba daga haka bane domin daga ar-ra'is daga ar-ra'is babba to al'aksam al-ra'isa manya-manyan kashe-kashe ba daga ra'isi ba ne daga ra'isi haka dai suke bada wannan al'udatu alayhi kullu ilmin min hadhihi al-ulum yuqassamu ila aqsamin far'iyya kowanne a cikin ukun nan kuma da bayan da ma'ani da bade ana raba shi zuwa kuma wasu subdivisions a ƙashin kansa tashtariku jami'uha fi wazifatin wahida wanda wannan rabe-raben dukansu an raba su ne don aiki kwaya ɗaya wahiyar mufabakatul kalami da muktadal hal wa tajmilul alfar kama zukira fi tarihi ilmin balaga wa fi ma yari ta'rifu kulli ilmin min al-ulumi ma isharatu ila ahmi furu yace wanda wannan aikin da suke yi shine ayi zance ya dace da inda aka fare shi sannan kuma ayi ma zancen kwalliya wannan an ce shi ne ilmin balaga da bayansa to sai zama sai suka raba waɗannan ‘ya'yan gida ɗin su uku sai suka raba gadon ilimin zuwa gida kowa ya rike wani ɓangare shi ilmin bayan kamar da za mu zo mu ji shi abin da yake koyarwa shi ne yadda za a faɗin magana mai ma'ana guda ɗaya da salo daban-daban saboda kowane salo ya dace da inda aka faɗi shi magana guda ɗaya za a ce wane mai kirki ne kowa na yana da kyauta kowa na makaryaci ne ko wance mace ce mai haƙuri wannan ba shine ma'anar concept da ake so a isa ba da bayanin wata siffa ta wani abu to a larabci kana da salo goma sha hudu za ka yi faɗa wannan magana salo goma sha hudu shi ne ilmul bayani yake karanta yana da karantar da salon zance guda ɗaya kala daban-daban har guda goma sha hudu su ne tashbi da isti'ara da majazi shi kuma ilmul ma'ani abinda yake karantarwa shi ne yadda za ka gane zance wanda aka faɗa maka ana so ka gaskata da kuma zancen da aka faɗa maka ba a damu sai ka gaskata ko kareta ba da kuma zance wanda mai faɗa maka magana tashi ne da kuma zancen da mai faɗa maka shi ma ba tashi ba ce ɗan saƙo ne kaga ai baka karanta saƙo wanda ya faɗi magana in tashi ce shi da za a yi cewa ba haka yi ba amma wanda ya an cewa da tabo ana kiran ka ba za ka ce karya bane sai dai kaga dama ka je kuka ki zuwa shi kuma ilmul ma'ani wannan yake kula da shi wato gane zancen da ake gaskatawa ko ake karyatawa da kuma zancen da ba a gaskata shi ba a karyata shi shine ilmul ma'ani dan ya dace da kai ne saurari in an gaya maka fahimtar ka ta daidaita da abin da mai faɗa yake so ya faɗa shi kuma ilmul bade shi yake damuwa da kwalliya da ake wa zancen kwalliya kuma da suka raba ta gida biyu akwai kwalliya ga lafazi da kuma kwalliya ga ma'ana shi suke ce ma almuhassinat allafziya kwalliya ga lafazin da kuma almuhassinat alma'anawiya yadda ka sani mutum kwalliyarsa iri biyu ne akwai kwalliyar da kake wa jikinka ita ce wannan da ake gani kai ka ci gayu ka sa turare ka sa kaza ka sa kaza wannan shine kamar ka ce allafzi kenan na fili ko kuma kwalle da kake ma halayenka da ɗabi'unka wanda sai an yi hulɗa da kai ne za a gane me yayi hali ko ɗabi'a ka mai kyau ko to wannan kamar shine al-ma'anawi wanda yake a koyi kwalle take a koyi a cikin zance da ka shi zance bayan ya bada kyakkyawar ma'ana kuma an zaɓi ɗaya daga cikin salo da aka ya fi dacewa da wannan bikiran yana buƙatar kuma wani kwalliya zai ƙara mishi armashi kamar mutum ne a ce misali idan za a san maka aure kaga dole wanda zai je a san auren ya dace da tarihin da aka bayar da wuri da lokacin da san auren in ba kamar yaje ba zai gane auren sannan kuma dole ya zama wanda ka zaba mutumin da ya cancanta ka zaba ne ya je auren maka ko kaga wajen zaben nan ka dauka kamar shine ilmin bayan zaba kana da kawunne goma sha hudu ya kamata ka zaba ya je an so maka wannan auren to shine ilmin bayan in ya je zancen da za a yi da shi da amsar da zai mayar to yana yake ana yake bukatar ilmul ma'ani kuma gani ana yake bukatar ilmul ma'ani wajen magana da za a yi da shi da waɗanda za su ba da auren dole a yi magana ilmul da dace da wurin to shine nan ne ilmul ma'ani zai zo kuma kaga in zai je ba zai kamar ya tashi kwaba ba ko yawwa dole ka sai mishi rigar da zai saka kuma dole ya je da irin mutuntakar da ake tsammanin wali mai karɓar aure ba haka bane dole shi kuma shine ilmul bade haka suke wannan kwatancan ma'ana komai sai an mai shi ciki da waje da abin da za a furta da yadda za a furta shi da kuma waye zai furta shi a zai furta shi shi sa suke ganin cewa su malaman balaga za ka ga suna da saurin raina kowa duk wanda bai iya wannan salon zancen batu babu ruwansa da abin da zai faɗa kamar da kasan misali yanzu wancan waliyin da ka tura a san aure ko wakili kamar da ake cewa ko da zai je a gan shi da beach waya gajeren wando din nan da kuma wata sifana a hannun shi ko da wukai mahauta ko ya riko ragowar igiya ta ɗaure kaba ya zo ya ce shi ne wani za ce ana kuna mana rashin mutunci mana kai a garin ku haka ake kai gwarin ina ne kai ma'ana ku ina ne garin ku wanda ba su san mutunci ba akan haka sai a fasa aure ko kuma yana zama kawai a ji ya fara wake-wake a ce ya ci gayu da komai yadda ake jin gayu amma kuma yana zama mai kwan a fara ina alhamdulillah ana nika wala speaker ko sai a ji ya fara wata waka ta 'yan siyasa ko ta 'yan fim su wannan kuma ku ci suka turo mana ne subhanallah sai inna hu rajulun ma'to ta na ba ku cinya ko sai a wuce da shi da wani huka da suke tara a wuce da shi ko ina ne ko kuma a samu wani bara hankali ya kai mai duka za ka ga kenan dole sai abin ya dace da yadda ake yadda ake so da irin wannan saurin hukuncin da mutane suka yi haka malaman balaga suka ko mun jawabin da kake ko muhimmancinsa kana kuskure ka'idar su shi kenan babu wani abu za su kalla a cikin magana shi sa ga qur'ani da yazo saboda larabawa suna da salika ta wannan fasaha sai qur'ani yazo da fasaha wadda ta ninninka abin da suka sani ninkin bariki kuma ƙwararri ya musu da ƙalubale ya ce yin sun isa su fito a yi irin nashi kuma suka kasa da ka dole kure ka miƙa wuya ko kuma kai girman kai amma baka yi suka kawo wata magana ko wani zance ko ka nuna wani aibi ba sai dai ka girman kai kafirci ya zama shi ne ƙaddararka ko kuma ka amsa ka samu salama banda alkurani babu wani zance da ya samu wannan falala in banda wahayi da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alkurani da kuma fasaha da Allah ya bashi amma kowaye mutum sai ka ji malaman balaga suna da ta cewa akan wani zance da ya hatta mashahuran mawaka irin su Ibn Qaisi su Nabiga su Antara su Abu Nawas su Mutanabbi su Abu Atayya duk waɗannan za ga malaman balaga suna da tsintar ɗaiɗai da suka yi a kan zantuka su cewa nan dai ba haka ya kamata ba nan dai ka faɗi nan dai an gane gazawarka duk suna da wannan Allah shi kyauta da shi ne ma da yake cewa ilmul bayan huwa al'ilmu ladhi yumakkin al-insan min at-ta'bir an al-ma'an al-ma'an al-wahid bi turuqin mukhtalifa ilmul bayan shine ilmin da zai koya mutum yadda zai iya faɗan magana ɗaya amma da salo daban-daban yuqassamu ila al-haqiqati wal majaz ana raba shi zuwa ga al-haqiqa da majazi wa tashbih wal kinaya wannan guda hudun su ne manyan rukunan shi al-haqiqatu wal majaz amfani da kalma da ma'anarta wanda masu yaran suka santa da ita ko kuma amfani da ita da wata ma'ana wadda ba wannan ba wata ma'ana da aka fito da shi sannan sai kuma kwatance kwatance a ce kaza yi kama da kaza sai kuma a saye shi ne alkinaya wa yi kasamun majaz shi kuma majazi ana rubu ana raba shi ila furu'in muktalifa zuwa ga salo daban-daban shi ma reshe daban-daban min ha akwai almajazul mursal akwai almajazul aqal akwai almajazul mursal sakakke wanda haka aka yasar da shi za mu mu ji shi daga baya da kuma al'aqali wato majazi wanda ya shafi abin nan mutum ne da kanshi kawai yake fahimtar wannan a cikin hankalinsa a cikin kwalwarsa kama yi kasamu tashbihu kamar da ake raba tashbihi a ila a kasa mai mutarifa min ha tashbihu tamfili akwai a tashbihu tamfili wanda yake ana ce mishi pictorial wato tashbihi wanda yake mai kuma ana kwatancen abu ɗaya da abu ɗaya sai zama shi wannan kwatance ne na tarin abubuwa akwata su da kuma da wani tarin abubuwa a gefe amal kinaya fahiya asbabun balaghi sha'i usulun balaghi sha'i wato ita kinaya wani salo ne na balaga sananne wanda shine saye rufawa wani abu kar a faɗe shi a ƙarara haisu yu'arraf aw tu'arrafu ala annaha lafdun utliqa wa urida bihi lazim ma'anahu abinda za a faɗa amma ana nufin wata ma'ana da ke lazimta abu wanda duk inda aka same shi za a samu wancan ma'anan kuma a jawabi iranti ma'anin al'asli kuma tana iya ya zama wato asalin ma'ana ake nufi ba wannan lazamin asalin abu ake nufi dai zai zo mana magana a kansu a takaice wa ilmul ma'ani huwa al-ilmu alladhi yu'na fil bahthi fi taqsim al-kalam ila jumal al-khabariyyah wa jumal al-insha'iyyah shi kuma ilmul ma'ani shine wani ilimi da ke ba da muhimmanci a bincikensa wajen raba zance zuwa ga cewa akwai jumla wata ke khabariya ko kuma jumla ishariya ba a bayanin farki bai da jumalin khabariya ce wa jumalin ishariya da kuma bambanci tsakanin su fal jumalin ishariya ce al-khabariya hiya allati yuhkamu alaiha bis-sidqi aw al-kadhib zaka ce al-jumla al-khabariya abu malaman balaga shine zancen da za ka iya cewa gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ana iya ba shi hukunci a ɗayan biyu cikin waɗannan ya ce mithul ja a khalidu maka ce khalidu ya zo in ya dace da abinda suke ce mai idan wafakan haƙiƙa walwaƙi in ya dace da gaske ne khalid ya aikata wannan aikin na zuwa kaga ya zama gaskiya ko kuma ya zama ya saba wa alhaƙiƙa awul waƙi ya saba wa abinda ya auku to ya zama ƙarya wa amma jumal ishaiya fa yadda ti la yukamu alaiha bisidiki awul kadhib su ne wanda ba a cewa gaskiya ne ba kuma a cewa ƙarya ne ka jumar su'al wal istifham wal dhammi wal mada wat ta'ajjub wat tamanni wal raja to kuma su insha'iya akwai ana raba su zuwa gida biyu akwai talabi da ghairu talabi a talabi shine wanda in an faɗe shi akwai buƙatar da ake so ka zartar ghairu talabi shine wanda babu wata buƙata da ake sa ran zaka zartar da an faɗa yace su ne kaman السؤال أن تنبيهك بك إجازتها كون قريتا السؤال الاستفهام الأبدين كو الذم والمدح كو يبود السوكا أو التعجب كو سيغة بما مايكي كو جمع مايكي والتمني والرجاء وكما فاتا دبوري مع ملاحظة ملاعبة الكلام لمقتضى الحال وكما دون أن أقول هذا الشيء زنشان يا داتي إن أكا فقيش كما سبق في تعريف ابن البلاغة na ƙarshen su shine ilmul bade wanda daga baya ne aka kawo shi huwa ilmu huwa al-ilmu alladhi yajma'u bayna al-jamal al-ma'nawi al-muta'alliq bi jama' bi ma'ani al-alfaz shine da yake hada wato kwalliya da da abin da ake yi wa kalmomi a lafazin su bayna al-jamal lafazi wal ma'nawi na ba kun da ake musu a ma'anar su وكل ذلك مسألة المتعلق بأشكال الألفاظ أو نطقها أو واختلافها في المعنى أو اتفاقها فيه شيء سلن زنشي نا المحصلات اللفظية وانا شاكي كماني نا كلمة شكل كلمة وإذا أكي فرتاتا كمان سجعي كنا ko bambancin da suke da shi tsakanin ma'ana su da junansu ko dacewa da ma'anar junansu wa yashmalu yashtabi al-muhassanati al-lafziyya a cikin shi akwai abin da yake cewa al-muhassanat al-lafziyya kal jinas was-saja saja'i shine wato irin zance wanda ba waka ba ya kama da da waka a karshen sa shi kuma jinasi shine kalmomi su zo da lafazi iri daya amma da ma'ana daban-daban wa mithlu tawriya akwai kuma al-muhassanat al-ma'nawiyya mithlu tawriya tauriya shine faɗan kalma ko take da ma'ana ta kusa da ta nesa sai kuma ya zama ta nesa kake nufi ba wanda za a fara tunani ba wa tibaq wal muqabala wa husnul ta'rif wal mubalaga da kullum wa kullum minha tafsilatun la masata da dhikri hawa kowanne akwai dalla dallan bayani game da su wanda za a ambata a nan gaba insha Allah wa ilaykum bi ijazat idafun li tafri'at kulli ilmin min al-ulum thalatha bi ittisari ma zo a darasi na gaba zai mana zai fara mana bayani akan kowane ilimi da kuma mai ilimi a takaici sai mu tsallaka ilmul adab muna magana ranar akan darasi na baya akan al'usul al'adabiyya yadda yadda ake rarraba zamuna na adabi za mu tashi a rakami na biyar ne na jinko inda ya ce asirin nahda al'adabiyya zamanin ci gaba da bunƙasar adabin larabci bayan wancan wato ci baya da ya samu ko rashin bunƙasa da ya samu al'asirin atarakiyar mamali to sai yake cewa wa yabda bi tauriyati nabiliyon alfaransi ala arshin mulki fi misra ba da dukuli hamlatihi arda kinan ويمتد إلى العصر الراهن akwai wani soja wanda gaba ya zama sarki emperor na ƙasar faransa shine napoleon napoleon bonaparte ana rubuta shi da harfan abcd n a p o l e o n shine napoleon bonaparte b o n a p a r t e wanda kamar da suke faɗa ya shiga misira ne tsakanin 1798 zuwa 1801 na na miladiya rasuwarsa shi wannan babban soja na kasar faransa a 19 sorry a 1821 1821 ya rasu napoleon mashahurin mutum ne a tarihi cikin mashahuran sarakuna duk da yake zaka ga kaman kowane mashahuri mutane sun rabu gida biyu a kan shi akwai masu tsananin ƙaunarsa ko kuma masu tsananin ƙiyayya gare shi karanta a tarihin zaka wasu suna aibata shi suna zagin shi akan cewa macuci ne mamugunci azzalimi wasu kuma suna ganin shi babban wanda ya kawo gyara ya ciyar da al'ummar faransa gaba musamman a dusar faransa bin nan constitution na ƙasar faransa wanda suke aiki da shi har yanzu ba ma faransa kare ba mafi yawan gwamnatocin turawa musamman a civil service da commercial law da makamantansu wannan mutumin shi ne mutumin da ya assasa wannan constitution shi napoleon to ya yi abubuwa na zalunci ba ɗan kaɗan ba shakka ya yi kuma mulkin danniya daga baya ingila suka tirsasa mishi suka aka kore shi daga faransa aka yi mishi wato irin abin da ake ce ma house arrest aka kora shi wata wani tsibiri a kasar malta ta yanzu ina jin ba na manta ba a can yi shekarar shida har zuwa rasuwarsa tun daga abin da kenan 1815 zuwa 1821 sanda ya rusu a can ya rusu abin da ya sa rigimar ta zama hanyar shigo ƙasar misira shi ne ƙasar misira a lokacin ta zama wata santa ce ta rigingimu tsakanin wat na duniya a lokacin wanda su mafawa a lokacin a duniya su ne birtaniya da daular usmaniya daular musulunci ta usmaniya duk da yake a lokacin za ka yi cewa daular musulunci ta usmaniya tana kan gadon mutuwar ta ne domin mutuwar ta duka-duka a lokacin shekara ɗari ne rage mata ta mutu kuma a tarihin daula shekara ɗari lokacin ciwon ajali ba ba kamar shekarun mutum kwaya ɗaya bane da za a ce wannan ma ya ma ci zamanin shi ko mu'ammarun ne shi don a kun a daula ne ba wani abu bane a duniya domin a 1921 aka aka aka kauda daular gaba ki daya to ingila da kuma rasha da wasu turawa sun yi tahalufi sun haɗa ƙarfinsu suna ta mamayen ƙasashe na duniya sai su ma faransa suka taho su ma sa su su mamaya su sama su samu inda za su yi mulkin mallaka da gaske don su hana watan turawan ingila shiga wasu ƙasashe irin falastinu da wasu ƙasashe a ɓangaren gabas ta tsakiya sai suka ga wannan wurin misra strategic sai suka shigo misra ta hannun suka don gwabzawa haddi suka samu nasara suka mallaki ƙasar misra na ɗan wannan shekarun da muka faɗa to a lokacin ne napoleon napoleon ya shigo da al urubiya zuwa al'alamul arabi wannan shine tarihin haɗuwan larabawa da turawa karo na biyu a can baya sun samu haɗuwa ta fuskar wato zaman musulmai a andalus zaman musulmai a andalus wanda ya shafi faransa wani ɓangarenta da dukkanin ƙasar Isbaniya da wani sashe na ƙasar portugal da wani sashe na ƙasar italiya wannan haɗuwar a lokacin musulmai su suke da ƙarfi su suke ta cewa har zuwa lokacin da suka yi rauni har aka kore su bayan shekaru sama da ɗari bakwai wannan na biyun kuma yanzu har gida aka shigo aka samu musulmai larabawa musulmai har gida turawa suka shigo sai zama wannan hamla alfaransiya da ta zo ba ta soja ba ce kaɗai hamla ce kuma ilmiya ko kuma ce hamla ce iktishafiya sun zo ne kamar wato 'yan leƙen asiri ko 'yan binciken sararin duniya wanda sojojin shi shi napoleon wanda yake musu take da great army aljeshul akbar haka yake musu take saboda hafsin soja ma kawai general general a cikin rundunar sun fi mutum dubu talatin rundunar ta sama da mutum dubu ɗari da hamsin su kuma a tahaluf wancan da suka yi faɗa da su na tsakankanin ingila da daular usmaniya da su kansu mutanen misir da sauransu kuma suka yi nasa rundunar ta haɗin gwiwa waɗannan su kuma su kaɗai kamar sun mutum dubu ɗari da hamsin kuma su suka samu nasara da ƙarshe to amma da suka shiga suka wuce har za su je suna so su kai har ƙasar rasha to ne suka samu matsala saboda tsananin sanyi da aka yi ta yi suka yi ta mutuwa suka yi mashi kwamanda nasu ma tawaye saboda sun ga cewa a cikin abin da ya yi akwai ganganci na shigar da su yankin ƙasar rasha kuma a cikin watan february lokacin da ake tsananin sanyi shi ne suka samu matsala a can a wani gari da ake ce ma ko wani da ake ce ma watalu daga raka samu kalmar watalu da idan mutum ya samu matsala sai a ce he makes his watalu to shine wannan shine sanadiyar ma da aka samu haɗin kai tsakanin turawa cewa a kure shi ya zama azzali aka kwace mulki a hannun shi aka yi kai shi almanfa wannan hamla da ta zo ba damuwar mu yakin da aka yi da sauransu ba ana magana ta adabi damuwar mu shine irin abin da suka shigo wa larabawa da shi al'adabul urubbi musamman bil akhas ashir faransi sannan wasu mayadin na adabi kamar maidanul masra shine drama da kuma ashirul hur waka mara ma'auni da kuma nazariyat adabiyya jadida wanda la'ada bil arabi biha min qabl wasu salon yadda ake bincike yadda ake mu'amalantar nusus adabiyya wanda a baya ba a san su sannan kuma atiba su suka zo da injinan buga littattafai na farko da aka wasu kasan musulmai duk da yake a can baya akwai wasu injina na buga littattafai mai kiyaye a waccan daular usmaniya ta turkiya ana buga littattafai su suka ma fara buga alƙur'anai sayi bukhari wanda muke amfani da shi wannan mai ta hakiki a can aka fara buga shi a wancan lokaci da sauransu amma irin salon da turawa suka kawo to ba irin wancan bane sun kawo wannan da harfa mabambanta da style iri daban-daban har da wasali abubuwa iri daban-daban da ba su su sannan suka zo da kuma abin da ake cewa mass production takarda wanda ake bugawa da yawa da yawa kamar da kake gani ana yanzu su kuma da muke mutane wannan salon wanda ya sa littafai suka yi arha wanda da kuma in an buga yanayin tsada saboda babu madda mai yawa babu materials masu yawa sannan suka zo da abubuwa dai da dama suka zo da tsarin makarantu na zamani wanda ake ce ma almadarisul haditha mun faɗa a baya cewa cewa da ake almadarisul nizamiyya wannan kuskure ne sha'ir lil asaf zaka ga hatta masana suna faɗan shi nizamu daula sunan wani mutum daga cikin wazirai a daular salatika shine kafa makarantu a wurare daban-daban yake kiransu suna almadarisul nizamiyya kamar da za a ce misali yanzu a ce akwai almadarisul hukumiyya akwai khasa to nasaba ce zuwa ga madaris na nizamud daula ba nizam da muke tunani tsari ba domin tun da can akwai tsari mu kiyaye wannan su za ka isa insult ga tarihin musulunci ka ce ko makarantun turawa su ne madarisul nizamiyya to abinda ake cewa shine madarisul haditha modern schools makarantu da ake zama akan kujera da tebur malami a tsaye wanda da aka haka ma gani aka yi rena malamai ne ma wannan dalibai a zaune malami a tsaye makarantu waɗanda ba gidan malama ake zuwa aje a zauna ba malamin shi matuwa yake a dashi a makaranta wanda da kuma sai dai ka je gidan malami gidan shi ne makarantarsa al'ilmu ya adu wala yu'la alayhi mun gani makarantu waɗanda ake yin timetable a sa semester ko term ko wani da ya tsawon lokaci da ce bayan shi a jarabawa sannan da ƙarshe a ce an baka certificate ko a baka sunan wani lakabi na ilimi a ce sunan shi baccalaureus ko lisans ko bachelors ko magister ko phd ko waye waɗannan la'ubban da aka kawo musulmi musulmi su ba to duk waɗannan ababen turawa suka zo da su suka kawo su ƙasar misira suka kafa su daga ƙasar misira kuma suka fantsamu zuwa sauran ƙasashe to abin da ya sa wannan zamanin yake da tasiri shi ne saboda gaba ɗaya juya akala adabin larabci gabaki ɗaya juyawa sabuwa filwa da ba san tun daga waka da rubutun zube da sauran ababen da aka kawo su larabawa sun ta'asiranci sosai da turawa a makar saboda abin da ya faru su larabawan da suka ga turawan nan saboda wasu abubuwa a zahiri masu ban sha'awa masu ƙayatarwa ko yanzu ka je kashin turawa ko kai hulɗa da su dole abubuwan da suke sun baka sha'awa tare da cewa abubuwan da su baka haushi abubuwan da zaka zaka ji tsaki ma ya ya cirnike ka amma kuma akwai abubuwan da sun baka sha'awa tsare-tsare da ba da muhimmanci ga abin yin shi da gaskiya da ɗaukar wa kai ɗaukakkiya dole sai an gani da za a yi da ita da abubuwa da dama a cikin turawa da suke masu burgewa to wani abu da suka burge sai suka ce tubar mu kwaikwaya kai ba mu koma za mu yi ba za mu ɗauki nasu ne gaba ɗaya ma mai adoptin kawai yadda yake babu tacewa wasu su ma ba ko kuma wasu su ma suka zake fiye da turawa to wannan canjin shine ake ce ma asrun nahadati al'adabiyya an samu canji wanda yake fundamental akan tunani da yaren larabci da al'adu da ilmomin da aka zankama a cikinsa da irin yadda mawaƙan suke mawaƙin larabci a da yana ƙoƙarin siffanta yaƙi irin wanda sai mulkai su suka yi ko yaƙi irin wanda su antara suka yi ko jihadi wanda sahabbai suka yi ko yana siffanta wato irin dawakai da mata irin nasu na da ko sahara yanzu kuma ya yana rayuwa a cikin benaye masu tsayi masu elevator da titi sama jirgi ƙasa mota da ake cewa mai ake ce mishi ma flyover ko da ire-iren su gadar sama kuburi in ji 'yan maka ko da na'urori iri daban-daban da suka cika duniya yanzu waɗannan su zai dinga siffantawa wani ma bai taɓa ganin doki a haife shi ya taso sai dai a hoto ko a tv ba san takobi ba sai dai bindiga sai uba sai makamantarsu to sai zama abin da ya siffanta a waka ya bambanta da abin da kakannin shi suka siffanta mawaka inda ya rayu garin shi ne garin amma ba irin yadda yake a da shekara dubu baya ba makka yanzu ka je ka ganta da madina da ta'ifa da sauransu ba irin na da ba ko kusa ma babu ma kwatanci to kaga mawakan da suka rayu da a wannan jazira ba zai yi tunanin sai zama irin na yanzu ba sauran abubuwan da dai malamai suka yi mulahaza a waɗannan abubuwan yace to har zuwa yanzu da muke magana ba a sake samun wani zamani ba zuwa karni na goma sha na ashirin da ɗaya ɗin nan har yanzu ana asar na hankali adabiyya ne al'arabu fil jahiliya to za mu koma baya mu ga daga zamanin na farko yadda zamanin nan suke a jere haka za a ɗauke su kowanne ana tattauna shi a takaice larabawa a zamanin jahiliya kanat al-ummatu al-arabiyyatu fil asl al-jahili taskunu fil junub al-gharbi min qarati asiya larabawa a zamanin jahiliya kafin musulunci garin su ko kasar su ko yankin su shine a kudu maso yammacin nahiyar Asia ta yanzu kudu maso yammacin nahiyar Asia ko abin da yake cewa wato abin nan al-gharb al-sharq al-awsat middle east middle east ko abin da ake cewa Arabian Peninsula wato jaziratul Arab tsibirin Larabawa yace fi mantiqatin tu'rafu bi jaziratul Arab a wani yanki da ake cewa Arabian Peninsula wa hiya mantiqa yahudduha al-mahit al-hindi junuban wannan yanki yana iyaka da tekun India a kudancin sa wal bahr al-ahmar garban da kuma Maliya shine al-bahr al-ahmar Red Sea ta nan ta nan ɓangaren muke ta nan ɓangaren yammaci wal khadijul arabi wa amma sharqa sannan yana iyaka da wato tekun fasha da kuma ƙasar amman a gabashinsa wa badiyatu sham wa narul furat shimal yayin da kuma arewa yake iyaka da wato abin nan badiyatu sham dazuzzukan ƙasar sham da kuma kogin furat a arewaci a arewacinta fa hiya laysat jaziratan haqiqiyatan a ƙashin gaskiya ba jazira ba ce amma mafi yawa za a iya cewa kusan kashi 80 bisa 100 ruwa ne ke kewaye da su walakin nan nasa a taru ila kasmin jazirati alaiha tajawuzan sai ana ce mata jazira haka tajawuzan bisa halaska wanda zaka ga ana ce mutum farfesa ko ba farfesa bane shi ko dakta ko ba dakta bane shi alama da maganin gargajiya ne ko mai karambani ko ka zana ce mashi injiniya kuma hala kawai baka nake ne duk an wannan tajawuzan ne ko ko za ce an ramma hala kuma bai da izu takwas na ke yi kawai dai an ji daɗin murya sai duk wannan tajawuzan ne a keke da keke ba wannan sunayen ba ne ko to shine sai yake cewa wa kanat al arabu fil asr al jahili ummatan mutawadi'a badawiyatan wa ummiyya larabawa a zamanin jahiliya sun kasance wata al'umma ce take mutawadi wato wata mai wadda ba ba ba mai daraja mutawadi shine abin da yake mai araha badawiya kuma baqawiya primitive wa ummiya kuma wanda suke ba a san su a matsayin literal abin nan literary literal society abin da yake nufi da wannan shine su zama sun saba da rubutu da karanta rubutacciyar magana ta wanda laraba ba su saba da shi ba ba wai dan babu masu iya wannan a cikinsu ba akwai ɗaiɗai da suka iya amma ba shi ne abu sha'iri ba tare da cewa a ta hadisa da bisa su yake cewa inda ma na haɗu ummatan ummatun ummiyatun wasu malamai suna ganin annabi yana magana ne akan shi kawai domin shi ya samu wannan siffa kuma ɗaukaka ce a kansa amma a makka da abin da ke yi ita akwai larabawa da suke rubutu ɗaiɗaiwa ga sai dai ba sa itimadi a kansa wato ba sa zuwa makaranta yadda mu yanzu ake yi abu na farko da ake fara koya mutane shine koyon rubutu da karanta rubutacciyar magana kaga duk rayuwar ta dogara da wannan kuma duk wanda aka ga bai iya ba ana mai kallon jahili to su laraba ba haka ba naka ba al'umma ce ta rubutu da karatu ba duk da yake a wancan zamanin akwai al'ummar da suke yin wannan farisa da ruma suna yi amma su laraba sun fi dogara da zakira sun fi dogara da tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu da basirarsu to a cikin wannan al'umma larabawa suke rayuwa tattasimu bi fasahatin lisan sun siffantu da zaƙin halshi wa sadadatin thaqafa da kuma wato abu aka ce sadaj shi da abu wanda yake wato simple ko wanda ba a kyauta shi ba iliminsu da wayewar kansu ƙanƙanwa ce kamar tisharat bai da kuma jahiliyyatu wal ma'ariful qabliya wal uns kamar yadda kuma aljahiliya an shine maguzanci wata gumaka mummunan ɗabi'a munanan halaye sun yada a cikin su wal ma'ariful qabliya da kuma yaki na kabilanci rigingimu na kabila wal uns da kuma violence crimes sun yawa kashe-kashe da mai da martani da ɗaukar fansa sun yawa a cikinsu baya ga maguzanci baya ga munanan ɗabi'u da munanan al'adu ga sunan mabambanta wa kanat ummatan ta'ishu hayatan budaiyatan yahkumuha nizamun ijtima'iyyun taqlidiyyun wa ghayru mutakamil sun kasance al'umma ce wanda suke rayuwa rayuwa ta rashin tsari irin na zamani babu civil structure babu tsari na shugabanci ko siyasa babu tsari na tattalin arziki kowa kawai zaman kanshi yake kowa yana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙabilarsu babu tsari cikakke wa kana ya dinu kathirun minhum bil wasaniya da dama daga cikin su kuma suna bautar gumaka wa minhum man tanassara an samu ƴan kaɗan da suka shiga kiristanci saboda kiristoci na kewaye da su daular kirista ta ainihin wato byzantine ta ta ta ta, ta roma tana nan kusa da su kuma har ta ci wasu ɓangare musamman arewacin jiritul arab ɗin ƙarashen sham sun ci su da yaƙi za ka wasu ɗaiɗaiwa suna shiga kiristanci yake cewa kamar wajen da mimbai da himman baƙi a addinin ismail wasu kuma sun tabbata kan addinin ismail wasu kuma musamman da suke ƙasar yathriba da madina kina a lokacin akwai da suka shiga yahudawa yahudanci ɗaya ɗaya amma akwai ɗaiɗaiku da suke kan alhanifiya addinin annabi ismaila kasancewar shi ya rayu ne a wannan yanki na ƙasar makka وكذلك كان أكثر العرب يعيش حياة بدوية قائمة على الترحال وراء المنابت الكلأ الأشر والكلأ هكذا نقوم غالب العرباوة tattalin arzikin suna rayuwa ne rayuwa irin ta mutanen ƙauye nomadic shine badawiyya rayuwar ƙauye ka'imatun ala tirhal wadda take akan a zauna a nan bayan lokaci a tashi a koma can yawan canza gari kamar ina abin da yake cewa nomadic abin nan fulani ko wara amanabitil ushri suna bin matsarar yabanya da za a samu abin da dabbobi za su ci walkala da abin da za a kada daga jikin bishiya ko dai ciyawa mai tsorowa ko kuma bishiyoyi da suka yi tsayi inda za a same su din mai dabbobi dama yana yana bin inda zai samu abincin dabbobin shi da ruwa ko wa minhum man wa minhum ahlul habari akwai kuma mazauna birane alladina yashuna fi buyutin mabniya mustaqirra wanda suke zaune a gidajen gidannu kamar mutanen kasar makka su yan birni ne mutanen kasar yathriba yan birni ne su wa ya'maluna fi tijara sannan suna kasuwanci wa zira'a a makka an san su da kasuwanci su da madina wa zira'a ko kuma noma musamman noman dabino da inabi wasu sina'a da sauran sana'o'i na hannu irin kira da gini da tela da makamantansu wa yahyuna hayata istikrarin fil muduni wal qura wanda suna rayuwa matabbaciyar rayuwa a birane da alƙaryu dan haka ba wai babu birane bane akwai su amma mafi yawa ne ba birane ne irin namu na yanzu wakarat ta tsallake ne ha oke da it'ami mawashihim wa an'amihim ko dan ciyar da dan ciyar da dabbobin su an'am sune mawashi kaman raƙuma kenan wal an'am da kuma dangin irin awaki da tumaki ko wa kanu yahtakiruna sina'a wa yata'assabuna li qabilati zalimatan aw madhluma waɗannan su ba su san wani aiki suna ganin aiki wulakanci ne ka dinga wani sana'a sai dai noma kawai da suka sa kiwo da suke kuma suna da ta'assubanci da ƙabilarsu shin ƙabilar da tana kan gaskiya ko ba ta kan gaskiya duk ɗaukakar da wani ƙabila ta ɗauka to kawai kowa zai zai goyi bayan ta wahala na illa min guzayyata in ga wata ga waitu wa in tarshi guzayyatu arshuki haka suke yi jiba dai yakin hunain da wannan tsohon ya tabbatar da cewa akan kuskure ra'ayi yakin nan mai sunan shi ubaid ibn al-abras ko durai ibn samma ibn simma amma haka ya hakura ya shiga kuma aka shi ya tabbatar kuma cewa wannan yakin strategy din gaba ɗaya kuskure ya fara kuma ba a ji ba amma su suna bin al'umma su akan duk wani zalunci da ɗaya daga cikin su kalli harbul harbul basus da harbul dahis wal gabra duka akan irin wanda aka gina su wani mutum kwaya ɗaya ya wani kuskure kabilar shi ta goyi bayan shi a yaƙi mai tsayi a ta kashe mutum وكانت لعرب الجاهلية لعرب الجاهلية أخلاق كريمة duk da wannan ɗabi'un da muka ji amma fa a wajen halaye na mutuntaka to laraba suna da wasu halaye wanda za ka iya cewa ma contradictory da wancan abin da aka ambata ga dai giya suna sha ga kisa suna yi ga kwace suna kwace da sauransu amma kuma suna da wasu akhlaqun karimatun tammamal islamu makarima wa'ayyada suna da halaye masu kyau wanda musulunci ya zo ya yarda da su ya karɓa irin kyauta sanin mutuncin baƙo baiwa mutum amana da kiyaye ta a kishi akan iyalansu da kare mutuncin iyalansu da bayar da amanar da aka ba su duk wannan an san su da shi balarabe bai san karya ba bai san cin amana ba bai san yaudara ko sukan mutum a gadon baya duk bai san waɗannan ba yace kama kanat lahum akhlaqun damima kuma da kuma suke da halaye muna na ankara al-islam wa amila ala mahawiha musulunci ya tir da waɗannan halaye kuma ya kawar da su irin al'adar takaba da suke yi al'adar ɗaukan fansa al'adar kashe iya mata al'ada waɗansu irin waɗannan waɗanda suke masu kyau ɗin sai aka karɓa irin kyauta da karamci da riƙon amana sai aka karɓa munanan kuma sai aka watsi da su wa kanan lahum aidan thaqafatu tuna tatanasabu ma abi'ati sahara wa aqaliyatil ummiyyin amma kuma su ma suna da irin nasu wayewa da ci gaban da ya dace da yanayin su dan babu al'umma da ba ta da wani ci gaba idan ka je ƙauyuka kai da kake rayuwa a birni kaga wasu ababe da mutanen ƙauye suke shi sun baka sha'awa yadda suke tsara gine-ginen su yadda suke noma yadda suke aje abincin su yadda suke kasuwanci yadda suke tara ruwa da sauran abubuwa da suke na dabaru da suka dace da rayuwar su dole zaka yi mamaki kai da ba a nan kake ba hatta kalmomin da zaka ji suna fara su maka mamaki to haka mutanen jahiliya suna da nasu wa min dalika tadawi bil a'shab kamar yadda suke magani da tsirrai maganin gargajiya wannan nakuna da ta'abga larawa su dade suna yi sanin magani na tsirrai wa walkai da kuma lalas hanyoyin warkarwa ne duk inda ɗan adam yake mu kiyaye wannan babu wani ɗan adam da bai da fasahar kiwon lafiya babu wani ɗan adam domin lazimi ne na rayuwar ɗan adam babu ɗan adam kuma da ke bai da fasahar sarrafa abinci da tanajin wurin kwana duk yadda ɗan adam ya kai da jahiliyarsa da rashin wayewarsa saboda in bai waɗannan ba iya su ba zai mutu ne kawai ba da adam da yake yawo hatta masu yawo tsirara suna lullube jikinsu da ko dai fatu ko ganye ko su dinga ɓuya a cikin wasu ramuka kamar yadda dabbobi suke don su ɗan ji ɗumi a lokacin da sanyi musu yawa ko zan san da ruwa yake zuba wani ɗan adam ya san ko dai farauta zai yi ya ci nama ko ya sanya ne waɗan itace ya ci ko in bai ko ko ko ko ya samu wani abu da ya ci ko ruwa dole zai nema abin da ya ci ga kuma dole dan adam yana da fasahar ainihin wato yadda zai warkar da kanshi daga cutuka idan sun kama shi kamar yadda duk dan adam duk inda yake yakan tandawa kanshi fasahar sadarwa magana ko da komun jahilci da ƙauyanci da rashin isa da shi da wata duniya zaka suna da irin nasu ilmomin da suke da su karka ɗauka ba su ga kowane ilimi ne kwata-kwata kama hatan mubin nasab kamar da larabawa suka ba da kulawa wajen sanin ilimin dangantaka har yanzu a duniya ba wata al'umma da ta san dangantaka irin larabawa ko su ɗauke shi da muhimmanci wa kana fihim intisharul kuhana kuma akwai yaduwar bokanci a tsakankanin su wal arrafa da duba da kuma wa adrabi ma min ash-shirkiyat da ire-iren waɗannan ababen da suke ababe ne na shirka ba ababe ne na tauhidi ba wannan bayani na takaitacce game da tsarin rayuwa al'ummar larabawa a zamanin jahiliya kafin mu kai ga magana akan adabin su insha Allah a darussa masu tafi wani alƙiyafa shine bin sawu ko kamar yadda a hadisi bin sawu da gane sawu shine alƙiyafa a ga sawu a cikin tabo a iya gane wannan sawu na mutumin kabila kaza ne ko kuma tayyu dan shekara kaza ne ko wannan sawun yau kwana kaza da aka taka wajen suna iya gane wa kuma a gane kamar da wannan suka gane zaka gane zai da baban shi ko shine alkiyafa sun iya bin sawu kuma wallahi har yanzu mutanen kauye sun iya wannan abu musamman makiyaya in aka musu satar dabbobi suna bin sawu ko su gane gashi za ga sawun da yawa kai za ka ga sai barkatai ne amma su kansu bai gane suna iya gane wannan ta hanyar bin sawudin da ma ta hanyar duba kashin dabbobin gashi na hadisi da abu su gana suka duba kashi suka ce to wannan dindin da aka wani dabbobin na madina ne saboda a cikin kashinsa akwai ƙwallon dabino suka gane su cewa dabbobin nan waɗannan dabbobin dawakai ne daga madina domin su ne suke irin wannan kashin wannan shine alkiyafa larabawa sun san shi tun a jahiliya ba sa wani bukatar wani microscopic devices ko wani cctv camera ko wani wani ne wannan duka namu ne yanzu ba ba ba ruwan sun laga ko ina cctv ake sakawa da masallatai da hotel da kasuwa ko ina cctv ake sakawa saboda ba ma iya gane komai mu yanzu sai camera ta nuna mana Allah shi kyauta na'am a archaeology archaeology ai su ba kiyafa suke ba su ma suna bin sawun ne ababen dani amma su ai lab suke kaiwa lab suke kaiwa su auna su kuma nasu kawai tsabar abin nan ne experience da yau da gobe ne kawai yau da gobe ne kake iya gane wannan abu eh bari mu saurara Allah sai Allah ya kai madarasi na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله